ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وعلى العقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين دقيقة شعبان hijirar maki sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1446 a wannan masallaci mai tara albarka masu da umar bin al-khattab a ci gaba da karatu a littafin at-tajrid as-sarih wal hadith al-jami as-sahih littafin da babban malami Ahmad ibn Abdul Latif az-Zabidi ya ikhtisarin shi wanda Imam Zabidi malami ne da ya rasu karni na tara hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam muna a kitabu sau mun tsallako kitabu sau sau da shi ne ibada da take mu don har Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu don kwanaki ne kaɗan suka rage mana shiga wannan wata wanda yake mai tarin albarka da fadla wanda ubangijin da ya halicce shi ne kawai ya san gwargwaron fadlar da take tattare da wannan wata ana buƙatar musulmi ya zamanto 23 da nawa na ce to 23 ana buƙatar musulmi ya zamanto ya cimsa ya shirya daga cin cimsin da musulmi zai ma wannan wata mai tarin albarka da akwai bibiyar baboba waɗanda suke magana akan ibadar ta azumi saboda ya zamanto ya shige shi ala basiratu duk ibadar da aka yi ta afsa doron suna to ta haɗin bullada kimtsin azumi ba wai kimtsi ba ne irin yadda awam suke fahimta sayo shinkawa maka tattaro can gurin kartunan sukari haɗa wancan sayo wancan ba shi ba ne ba kimtsin azumi kimtsin azumi gyara zuciyarka daidaita lokutanka tsara yadda za ka yi bita da kuma muraji'a na alƙur'ani irin sadakoki da za ka yi lazumtar tarawihi lazumtar ambatan Allah riƙewa bakinka nisanta guraren sabo wannan shi ne kimfi da kuma bincike akan kenan babu ba kamar yadda aka waɗi wanda suke magana akan wannan ibada hadithi na 948 za mu tashi yana ƙarƙashin tarjama babu man zara kama falam yafsir indahu baban da zai mana bayani hukuncin mutumin da ya ziyarci mutane na azumin nafila sai kuma bai ajiye azumi ba mai azumin nafila an ce amiru nafsi ka ziyarci mutane ya halitta ganin dama ka ne azumin nafila ne ka ajiye ba na farilla ba kuma ya halitta ka ki ajiyewa ka yi azumin ka kawai ka gabatar musu da uzuri na cewa kana azumi an anas bin malik radiyallahu ta'ala anhu qala dakhala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala muslim annabi salasa ya shigo gidan ummu sulaim fatatu bi tamrin wa samri sai ta tsare shi da dabino da kuma danyen mai da dabino da dungulan shanu wannan ya nuna yana da kyau mutum ya ziyarce ka ka samu mushi wani kiran sai wani gara na bako ala ya ce a ido samnakun fi siƙayi kuma da dungulan ku cikin sarka wa tamrakun fi ƙa'i dabinan ku cikin zakumi fa inni sa'imu azumi nake sun makama ila nahiya sai tashi wani gefe min albait na gidan fa salla ghayra al-maktuba sai salla ba farilla ba wannan sabai sukan gayyata manzala sa sai zo gidan su ya musu salla dan su mai da gurin gurin da za su dinga lafiya dan tabarruka nema albarka da wannan gurin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu fada ali ummu sulaim sai ma un musulun addu'a wannan ya nuna mana in ka ziyarci gidan mutane ana bukatar ka musu addu'a balle ma in ka ci abinci a wajensu ya tabbata sunna lokacin da wani taila ya gayyaci manzana su abinci da nan sun saka ya ka ci abinci ya yi addu'a gare su kenan an sunanta wannan fada ali ummu sulaim ahli baitiha sai ma ummu sulaim da yan gidanta famikin ta addu'a fa qalat ummu sulaim ummu sulaim ta ce ya rasulullah inna li khuwaisa ina da wata kifantacce da bukatar bayan wannan qala ma hiya ce mece ce qalat ta ce khadimuka anas hadimin naka anas ake bance shi man da wata addu'a ta musamman wannan ya nuna mana halaccin ka nemi wani ya yi maka wani ya sanya ka cikin addu'a ko kuma yi maka addu'a musamman ma wanda ke fatan samun karɓuwan addu'a shi ɗan bulaguro ne wanda yake azumi ne salihin bawa ne ko baiwar Allah shugaba ne adali kaga ya addu'a shi amsashiya ce to duk waɗannan kenan kana iya neman cewa mutum ya saka cikin addu'a musamman ma kuma wanda ya kama ziyara فما ترى خير آخرة ولا دنيا إلا لآلي به أنا سيتي ببر ولا على خير ندوني أقول لا سيدي روك أمون صلى الله عليه وسلم ألا يتي اللهم ارزقه مالا daga cikin ma ya ce Allah ka arzuta shi da dukiya wa waladan da diya wannan ya nuna halaccin ka roƙa ma mutum dukiya kuma ka roƙi Allah baka dukiya wasu daga su baya sun kai akan ganin cewa kamar haka na rashin tsantseni ne amma na hadisin hujja ne kansu ya halatta mutum ya la dukiya ya Allah ka harta da dukiya mai yawa ta halak Allahumma akthir malahu ka ga nan sanan sai ce Allahumma akthir malahu Allah ka yawaita dukiya shi ya kamata ka roƙe ya halitta ka ce Allah ka harta da dukiya mai dumbin yawa ta halak wa waladan da kuma ƴaƴa wa barik lahu kuma ka mushi albarka dukiya ka roƙi mai albarka bayanni da min aksarar ansari mara ya ce ni kaga ina daga mafi yawan dukiyar mutanen madina wa da ta zuni ibnati umaina ya ta umaina ma ta gaya mun annahu dufina li sulbi diyana na tsatsu an binne maqdami hajjajin basra a shekarar da hajjaji ya zo basra an binne diyana na tsatsu bid'an wa ishiruna wa mi'a wajen da ɗari da ashirin da wani abu na binna na tsatsuna aka binne a wannan lokacin mu wannan ya nuna mana ina in mutu yana azumi ka ziyara aka mai tsayin abinci ba wajibi ba ne ba wasu ya ashe ganin damar shi in kana so ka ajiye in kana so ka ci gaba da azuminka wannan na nafila na farilla ba wani abincin da zai sa ka aji ya maimaita shi a dawat babu ƙaunar ta'ala wa salli alaihi ka yi addu'a a gare su da kuma babu da'awar nabi sassalli khadimi addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam hadimin shi bi tulul umri wa kasratu malihi Allah tsawaita kwanukan shi Allah kuma ya wuce duke shi halitta ka roki Allah Allah tsawaita kwanukan ka ce ya Allah wa qil hayati ala taatika Allah ka tsawaita rayuwata a sayi ma da'a ya halitta babu du'a babu addu'a bi kasratul mali ma albaraka kai addu'a Allah haɓaka duke ka tare da albarka sai kuma babu du'a bi kasratul waladi ma albaraka yawaito diya su ma tare da albarka babu samun min akhir shahari baban da zai karanta da mu halaccin karshen wata kana yin azumi an imran ibn husayn radiyallahu ta'ala anhu qala sala annabi sallallahu rajulan wani mutum ya tambayi maki fa qala yace ya aba fulan ya baba wani a sumta sarara hadha shahr maki yace mishi ya kai baban wani a sumta sarara hadha shahr wai ka azumci karshen watan nan قال الرجل يا متمن لا يا رسول الله آه قال فإذا أفطرت فصم يومين yace fa idza aftarta in har ka buɗe baki fa sum yawmaini kai azumin yununuwa guda biyu wa fi ruwayatin qala min sarar sha'ban wa ka azumci karshen sha'ban kaga ya halitta karshen sha'ban mutai yana iya azumta 26 27 ka gani abinda yake in dai ba azumi ba mai dalili تقديم رمضان بصوم يوم ولا من 20 da 8 29 20 da 8 29 sai dai ya kama kai wani azumin ka da ka saba alamin shi litin na annabi dauda alaihi salam wannan kana yi babu somi yawmin juma'a wannan babu zai nuna mana halaccin azumi ra'a hukuncin azumi ra juma'a kebance kawar juma'a kai azumi mai hukuncin shi an jabi radiyallahu ta'ala anhu annahu qila la an ce ma jabir ana a rasula sassa an so miyamil juma manzana sassa ya hana azumin ran juma kala na mai ce kwarai an juwariya bint al-harith radiyallahu ta'ala anha anna nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala alaiha yawm al-jumu'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga wajen ta ranar juma'a wa hiya sa'ima tana azumi fa qala yace asumti amsi ji alhamis kin yi qalat la qala turiduna an tasumi gadan an tasumi gadan kina nufin gobe ki azumi qalat la qala fa afkari yace to aje azumin nan kake ke banci ranar juma'a da azumi kaga wannan ahili yace cewa baya halitta a keɓance ranar juma'a da yin azumi wasu daga cikin malamai musamman ma imam malik ya tsaye akan halaccin yin wannan wannan yasa da dama daga malika su ma suka tsaye akan halaccin yin azumi ranar juma'a to amma wannan hadisin hujja ne akan wannan shi yasa malamai suka ce wani allah imam malik bai samu wannan dalilin ba shi yasa sai dogara da cewa ban samu malamai suna hani ba akan wannan kaga sai ta aka ijtihadi da kuma rashin samun hani na malamai to kaga wannan kuma ba zai zama uzuri ba da hujja ma dama an samu tabbatacciyar sunna Allah subhanahu wataala ya tsirin shi da rama babu da hada kusu sha min al ayyam mutum zai iya kebancewa wasu rane ku ka ringa yin azumi kamar misali a lokacin sanyi ko lokacin damuna sai ka ɗauka makwana goma kwana sha biyar kwana kaza ka dinga yin azumi ko kuma misali sati guda kana ma'aikata sati guda kawai kana zama gida ba ka komi in ka hau sati ɗaya sati ɗaya zama kawai kake a gida sai ka ce to yanzu wannan satin bari ma dinga yin azumi a shi hekka yi sati kana azumi ko wani satin ba kai ko kuma kana wata kana gurin aiki wata kana gida sai ka ce to ranar da nake gida barin nan ga azumta mafi yawan kwanuka tun da dai ba na aikin koyi ya halitta ana kenan banda azumi uku kowane wata uku kowane wata kana iya yin farko kana iya tsakiya kana iya karshe kana iya yi sha uku sha hudu sha biyar to haka shi ma wannan zai iya yiwa kenan akwai ranakun da kake hutu sai ka duba a wata ranakun ne kake yi na uku kowane wata wannan da ya halitta عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت أن تنبيت هل كان رسول الله سيختص من الأيام شيئا annabi sa sai kan kebantar wasu kwanuka na azumi kaga sahabbai suna koyi da qur'ani fasalu ala dhikri in kuntum la ta'lamun shi yasa zaka ga an tambayiwa ne an tambayiwa ne an tambayiwa ne tambaye su bai takaita ba ga maza kawai hatta da malamai mata saboda su sahabbai babu girman kai sai dai ka'idar tambayar da suke ma mata wai za su altumuna mata'an fasaluna min wara'i sha ba ma tambayar wai namiji malami ba mata ma tambaya suke mu kuma yanzu ya kama mutum yana bin limamin sallah sai a shekara biyar ma ba wanda ya taɓa maliman tambaya sai a shekara biyar ba wanda ya taɓa maliman tambaya kuma inda na ka sa ni mamun in kabul kofa a ta kama hallo bai san bayan da zai gyara ta ka gani ba karatun ba tambaya fasalu ala zikirin kuntum la ta'lamun sau da mu kuwa ma malami ma kuwa ma malami da wanda ya ja ci inna alhamdulillah kuwa uzu billah zai tashi ta yi shi shi ma malami eh ka gani musamman mu da magaraci ake dan da magaran kuwa ma malami kuwa ma malami dan da magaran hal kana rasula sallallahu alaihi wasallam min al-ayyam shay'an anan sai sai da ke banta wasu kwanuka kana tila kana amalu jima tace ayyukan shi tuturmi waye ku mai tsaye kuma kanar sunarsa sai ya tuba wane ne a cikin ku zai iya abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi kaga babu wanda zai iya irin ibada ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam misali tsayuwar daren manzo Allah sallallahu alaihi wasallam misali tazarce da annabi sallallahu alaihi wasallam yake da azumi kaga babu wanda zai iya wannan wannan hadisi a kitabul riqaq ya fitar da shi babul qasr wal mudawama ala al amali tsakaitawa da kuma dawama kan aiki saboda fiyayyen aiki adwa muhawa in qalla aikin da ya yi wanda za a yi da goma ko da ɗan kaɗan ne ka ɗauki uku a kowane wata ka ɗauki alamishi litinin ka ɗauki na annabi dauda gwargwadon dai wanda za ka iya shi ke na rada allah ba ka nishaɗi ka ji kana da ƙarin gwiwa watannin sanyi ka ga yini bai da yawa kuma ga babu rana yinin marka marka ka ga babu wata matsala sai ka rinka yin azumi ko ya halitta babu siyam ayyamin tashriq hukuncin kwanuka azumi kwanan sha uku sha hudu kwanukan tashirik sha ɗaya sha biyu sha uku ana sha rabiyallahu ta'ala ana hawa min umar radiyallahu ta'ala anhu ma qala lam yurakhis fi ayyam at-tashriq annab sasan bi rabban tafarukan tashriq ba an yasumna azumce su illa liman lam yusib al hadiya sai dai wanda bai samu hadiya ba amma kalayya kana da hadiya kwanuka ne na ci da sha sai a tsaya a huta kuma inna ma ta'ala rafiqun yuhibbur rizqa akwai wanda ya ga an yi laye gobe litinin ko wannan su dinga ya zan iya dauka azumi zan iya tashi da azumi babu siyami yami ashura azumin ashura goma ga wata na al-muharram watan da annabi sallallahu alaihi yawan azumi a shi watan al-muharram goma ga al-muharram mustahabbi ne sunna ne yin azumi ana kankare ma mutum zunubi na shekarar da ta wuce ana aisha radiyallahu anha qalat kana yawmu ashura ranan goma ga al-muharram tasumu quraish quraish tun zamanin jahiliya suna azumta fil jahiliya wa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yana azumta falama qadimal madina da yazo madina sa'amahu sai ya azumce shi amara bi siyami kuma ya umarnin ayi falama furida ramadan kenan kaga da sun can daman ma ibada ce wadda daman ma ana yin ta kuma sai musulunci ya tabbatar da ita akwai abubuwan da zaka ga a baya dama ana yi musulunci sai tabbatar da su wasu kuma ya musulunci ya kara musu romo kaga a baya ana yi amma babu ladan zunubin shekarar da ya wuce musulunci ya tabbatar da shi kuma sai ya samu mushi da ladan zunubin da ya wuce su suna yi kawai shukuran mun kuma muna yi koyi da sunna kuma sannan ga kankarar zunubi kamar alwala ce kaga al'ummar da ta gabata tana alwala amma ba ta da gurin fari fuska hannu abin da al'ummar mazalar sassa su suke da wani al'ummar da ta gabata tana sallah al'ummar da ta gabata tana yin azumi sai dai al'ummar mazalar sallallahu alaihi wasallam ita kuma ta samu keɓanta da fadala na wata wanda yake na ramadan ana ya shahara da yallawa na kalat kan rasulullah sallallahu ya sumu ashura ta sumu quraishin fil jahiliya wa kana rasulullah sallallahu fala ma qadima al madina da ma yake yi hijira samu huwa amara da siyami mabiyan shara'il islam da aka hijira ne aka dinga shara'anta fada ma furida ramadan da aka farlanta ramadan taraka a yawon ashura sai aka bar ashura fa man sha samu wa man sha taraka wanda ya ga dama yayi wanda ya ga dama ko mai bari amma dai akwai kankarar zunubi shekara bukhari ya fitar da wannan kitabu sun babu jubi sun hajji babu kawai lillahi ta'ala ja'alallahu al-ka'bata al-bayta al-harama qiyaman lin-nas a fada'ilis sahaba babu ayyamin shahiliya a kitabu tafsir tafsiri na bakara ya yi razina min kutubu alaikum siyam kama kutubu ala ladina min qablikum an ibn abbas radiyallahu anhu ma qala qadima annabi sallallahu alaihi wasallam madina adam sallallahu alaihi wasallam ya gabato madina a shekara ta nawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gabato madina shekara ta nawa da annabta sha sha uku kadimar madina fara al-yahuda ta sumu yau ashura an shekara sha uku a maka an shekara goma madina ta sumu yau ashura a shekara tana aka farlinta azumi ta biyu bayan hijira fa qala ma hadha yace wannan wa alu suka ce yawmun salih yini ne mai kyau hadha yawmun najjallahu bani isra'ila min adwi yini ne da Allah tsiratar da bani isra'ila daga makiyin fir'auna fasabahu Musa sai ana Musa alayhi salam yake azumta godiyar Allah bisa halakar da makiyinsu da kuma wanzar da su da Allah subhanahu wataala yi ashe kaga ita ibada yawanci ma akan yin ta bayan zuwan kenan ni'ima daga ni'imomi Allah subhanahu wataala ko kuma tawassuli da ita amma ka ce ma Allah in ka mun zan yi in ka mun zan yi a'a wannan kaga wani abu ne da yastakhraju min al-basir ake huddawa daga marwaci amma Allah subhanahu wata'ala mabiya ma mai ci an kamun zai mu zanyi bai wa minhum man ahada Allah la in atana min fadlihi la nasaddaqanna wa la nakunanna min as-salihin falamma ata min fadlihi bakhlu bihi wa tawallahu murid kaga mabiya ma masu wannan zaka kawai ta samu sai ai in ka Allah ya ban matsayi kaza zan yi azumi na wata guda wa wa'adina Musa 30 lailatan wa atamamna bi asharin fatan ka tura bi arba'in ne da akwai masu ya zai azumin kwana arba'in kuma da an samu shi kenan ka taba gani mutum ya samu jin daɗi ya dinga yin azumi kuma amma don godiyar ni'imar Allah in ka samu kuma sai ka ce me yasa ka ce kawai godiya ce a bisa ni'imar Allah da yamin ka bani isra'ila fa sama fa ana ahqqu bi musa minkum aini na fi ku cancanta da koyi da musa ni ne na fi ku cancanta in yi koyi da musa sama da ku fa samu huwa amara da siyani sai azumta kuma ya umarnin ayi ya fitar da wannan a kitabul anbiya saboda fa bi hudahu muqtadi ulaika ladina hadahum Allah fa bi hudahu muqtadi a karkashin babu hada ta kade su Musa da kuma fada'il sahaba kaga kenan yana daga hadisin Musa sau mu yawmi Ashura babu itiyadi ne Yahuda Nabi sallallahu na karimal Madina lokacin da Annabi sallallahu alaihi zo Madina ya Yahuda suka yi tattaki suka zo gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a tafsir suratu Yunus da kuma suratu Taha wannan shine karshen kitabu sau Allah amfana da mu Ubangiji subhanahu wataala ba mu iko na tsayuwa da kuma tabbatuwa da kuma dabbaka waɗannan sunnoni ɗin a cikin ibada ta azumi ta yadda zai zamanto azumin ya zamanto azumi wanda yake mai gwabin lada azumi wanda yake kenan mai kauri a gurin Allah subhanahu wataala zabiri a wannan muftasar ɗin kawai hadisan da ya kawo wajen hadisi hamsin ba ɗaya wajen hadisi hamsin ba ɗaya to kaga iya waɗannan hadisan kawai mutum da azumi zai zama ya kokarin ɗabbaka biyar daga cikin alhamdulillah shi yasa ɗaya daga cikin malamai ke cewa ya alal hadis addu zakata hadisi ku ya ku malama hadisi ku dinga ba da zakar hadisi ku dinga ba da zakar hadisi me zakar hadisi shine aiki da shi in ka karanta ka yi aiki da sunna ka karanta ka yi aiki da ita kuma ka nashara ta kitabu na 31 kitabu salatu tarawih kitabu na salatu tarawih an farlanta azumin ramadan an sunanta tsayuwar ramadan da azumin ramadan da kiyamun ramadan dukkansu suna kan kare ma bawa zunubi sannan suna ƙara mushi daraja da matsayi gurin Allah subhanahu wataala man qama ramadan imanan wa tasaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi man sama ramadan imanan wa tasaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi saboda haka kiyamun ramadan salatu tarawih tana daga sunnoni waɗanda suke masu fadala ko ba kiyama ramadana ba nafila tana daga abin da take kusantar da bawa da Allah wala zala abiya taqarrabu ilayhi bin nawafil hatta uhibbu bawa ba zai gushe bai na kusanta ta da nafil fili yana kaunace shi fa idza abamtu kuntu samu alladhi yasmu bi wa basaru alladhi yabsuru bihi wa rijluhu allati yamshi biha fa bi yasmu bi yabsuru wa bi yabtashu wa la in sa'alani law yanna wa la in ista'adani law idanna babu fadl man qama ramadan babu da zai bayyana mana fadl wanda yayi salatu tarawih ana aisha radiyallahu ta'ala anha anna rasulullahi sallallahu alaihi kharaja layla wani dare annabi sallallahu alaihi wasallam fi shofin layl a tsakiyar dare fa salla fil masjid sai salla a masallaci wa salla rijalun bi salati wasu mazaje da suka ji labari ya suka zo suke sallah tare da shi wannan yana nuna mana irin yadda sabon manzo sallallahu alaihi wasallam suke da kwadayi na koyi da mazalarsa salam da kuma yadda suke da kishirwar ibada shi yasa irin su ibn abbas ma yasu su kwana gidan mazalarsa sannan su ga irin ibada shi to suna da kishirwar ibada shine zaka yi su ta tambaya muna son kaza ya ibada kaza ya kaza ya fitar da shi a kitabul juma babu man qala fil khutba ba'da sana'i amma ba'du a tahajjudi babu tahridun nabi sallallahu alaihi wasallam ala salati layl wa nawafil yana nafsar sai ke zabar suwa da kuɗi tarwa a yamun laili taqaddama hadha alhadith hadith ne ya gabata fi kitabis sala wa bainahuma mukhalafa fi lafzi amma akwai sabani a lafazi wa qala fi akhir hadhihi ruwaya a ƙarshe wannan ruwaya sai zo da idraji fa to fi rasulullah sallallahu alaihi amru ala zalika idraji nan daga rawi ne daga Muhammad ibn musulun bin shabu a zuhuri ne ya ce sai Allah ya karɓi ran manzalar sassanar al'amarin yana kawai dare na farko manzalar sassanar ya zo da suka ji labari sai suka zo suka bishe na biyu na uku aka yi dandazo masallaci ya cika nan sassan bai hutu ba saboda ladabi na sahabbai kuma dama tsakiyar dare hutu dab da alfijir ne ida to har ma sai da ya zo sallah asuba kuma suna nan har asuba suna nan saboda an zo an yi dandazo ana jira a samu fadala su wancan lokaci in kaga damu su kayi su ibada za mu halar da suri bil ujuri kaga talaka suka taso suka zo suka samu zarar su suka ce ma su kuɗi sun tafi da lada kaga ba ci wasu kai suna fantawa an bar mu talaka ya kamata mu ma a samu mana kaza sahabi zai zo shi manyan sabai ba wanda ya taba zawa cewa na sarata a mun addu'a kan wani abu na duniya a mun kaza ba ka samu sayyidina Abubakar sayyidina Umar sai ko sun zo sun ce ya Rasulullah gidan mu ba abinci tunda an samu bayi a ba mu kaza ko kuma a roƙa mana Allah talauci Allah mana magani wannan a sun ga damuwar sahabi kawai a ibada ka yi shi sai ya dinga bibiya ya zai shi ma ya samu wannan matsayi ɗin gurin Allah su shine damu su kawai ya rasu almar'u yuhibbul qawma wa lamma yuhibbul qawma wa lamma yalhaqu bihim sune wa cikin su aka tambayi ɗaya daga ce ba ma daga manya manyan ba anan sa sai ce sal rabi'a la rabi'a tambaya abin da kake so tambaya abin da kake so inda mu ne ka gani cewa za ka yi dukiya kuma tana yiwa shekara ka arba'in kawai shekara sattin ta rage ma a duniya kana jin daɗi shekara 20 ce ta rage ma ko 30 kana jin daɗi da an wuce wannan ba wani daɗin kuɗin da za ka ji ka gani ba an daɗin kuɗin da za ka ji da an wuce nan kenan kawai su ne shekarun jin daɗin naka na kuɗin waɗannan ne in ma gida kake gina kawai dai kana gina ma wasu ne ka gani tun da ya rage kuma wani jin daɗi za ka ka shekara goma kana ta kankara gidan kana da shekara hamsin kana da shekara sattin ka tare ka gane tuntuni kai kawai jin daɗin dai gidan ba da kai ba za a yi shi sai dai in ka shirya ma ibada ka ware masallatan ka da gurara abin da kuka fi shi ne annabi sallallahu alaihi ya ce asaluka murafaka ta tafi janna kawai ruwan ki Allah zama abokin zaman ka aljanna mu kuma ka ga mafi yawa kawai ya zama to kai ka ce alhakum takasura tazurtumul maqabir kai ka ce abin nan kawai kwaɗayi ne da ake ta yi babar tsoho don mu mafi yawa ma mutum yana tsuwa na ƙara son kuɗi mutum yana tsuwa abubuwa guda biyu suna zama sabbi tare da shi san rayuwa da son kuɗi kaga wanda yake ya yi tafiya ya fi kwaɗan kwanakin kuma ya yi son kuɗi shi sa karga irin wannan zalunci a kuɗi da za ka yi su taba uwa ya zalunci a ce to baba shi ne zai da kuɗi ba to a yau ne ɗinke shi a wai shi ba a ba shi kuɗi sai dai a su a mai ɗinki wai shi ba ba shi kuɗi ji ba ba shi ba kuɗi sai to zuba ba ai su wasu bukata kuɗi kawai tsohuwa wani kuɗi suke so a ɗan mata ɗan ɗumkinsa kawai shi kenan ɗan goron ta su mata da komi a'a kawai ka dinga laurewa kuɗi kana ka musu sun yi ka sani yadda za su yi da kuɗi kawai kuɗin shi da ka saba ba shi kawai ka laurewa kuɗi kuna in kana wani guri ka dinga mushi abin nan kuma wannan abin allah ɗumbin fadalan shi ba da mata akwai dattijiya rasu nan da shekara guda mun yi sallah a masallaci tare da shi sai ji ir sai ji karar mai sai sau da haka yana abin nan da ya leka sai ce duba mun ya gare da jika ɗari biyar ce aka turo mishi Allah sarki bai wuce sati ya rasu ba bai ba sati da turo wannan kuɗin bai wuce kwana uku ba ko hudu ya rasu bai wuce kwana uku ba ko hudu ya rasu da abokan shi ana ta zole shi ce kaza ne ba shi aka turo mun ya ce dama ku taya ta ta mota da mene ne gida yana ta zumi yara ka gani eh yana ta jin daɗi yana abin nan wallahi an tura to kaga irin wannan abin daɗi gare shi ba zato ba tsammani ko ma'aikin kan ka ɗauko ka'ida albashi kake ɗauka kawai kawari gana babanka gana mamanka ba zancen uwa ta ce a babanku kawai ku mushi abin wannan gidan kun ba shi kuɗin ma a banza ku yanzu kun yi na kanku ba a a ba ruwanka duka shekaru nan suka rage kurum ka ba shi abinci yamma wanda zai ma alheri ya mushi ya yi gwaninta ya samar da fada shi ma ya samar da fada yana tsora shayi ana zauwa gurin shi hira kaga ida dan ya sayo gora shine mai fada kaga ai da dadi kaga balle ma a ce da ya rike kuɗi kana ba shi shi ma da fada shi sai abin da yake so sai akwai kowa ka aika mai kudin shi na uwa daban na baba da makon kowa ya taba ya jabi na shi amma al'umma nan sassana muna tsuha son kudi yana karin mana ka gani muna tsuha son kudi yana karin mana sau da haka kawai a ba su kudi amma wani ka so mai shinkawa a so mai komi a so mai waye a haɗo mai komi ce to me yake nema ni ne ne kuma ba komi ɗi mishi ake abincin ma ka mishi ake me yake nema a sha abin shi ya dinga ciriya ma ce banan ma ba shi dinga ba da kudin ce banan irin yadda da yake ba da kai ka san mai gida kwambewa da kudi ka'ida ita mace kawo ko tsohuwa ce ka ba ta kudi arjal qawamuna ala nisabi wa fatalla ba'dhum ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim to ka bashi dan saboda ya zama yana da qawama shi kurus ya dinga ba da kuɗi yana ba da cefa ne da abin da kuci haka yi kawata kitabu fadalin lailatul qadar fadalin lailatul qadar babin su masu lailatul qadar fi saba'il awakhir laraban lailatul qadar a goman karshe wannan salatar tarawih kenan salatar tarawih nan mu dinga hakuri muna yin ta sau da yawa muna da kasala musamman ma bangaren mu ɗaliban ilimi za ka gari yawa gaskiya muna da matsala a wannan shanibi wani in ba shi bane liman to ba ka gan shi bai na lazimtarta wani kuma in ma shi ne liman ɗin in baki baki ake to in yi nashi sai fita can gurin je sha iska ko kuma yana ce na shan iska he nashi ya daidaici nashi kuma sai shigo yanzu kullum shi sallar shi aftara ce kaga mamu sun samu cikakkiya shi kuma rabi da rabi ce yake samu to wannan mu ji tsoron Allah in ba haka nan ba ka zo ka kana ɗalibin ilimi wanda ba ɗalibai ba su gidansa yana sama da naka aljanna to da wali kullun da rajatun min ma'ami duk da dai ai kai ka koya musu wanda Allah na khairu bala wajen mutul ajar fa'ili amma ba da wannan ba da kawai tsere a za su yi suna can goli kai kuma kada baya amma tun da kai ka koya ai za a baka ladansu na koya musu da kai kenan mu tsaya mu kama ciki wata guda ne ba wani shekara ba ko abin nan kuma safai su kullum ma ɗaya ne ba abu kullum ma haka ne to kuma ina ga wata ɗaya mu cire kasala mu zagi ne dan fitilin zama kyautata zukatan mu mu yawata istighfari so da yawa ibada in babu yawan istighfari shi yake sa sai shi dan ya dinga jama mutum wannan kuma kawai ka zo kawai watan ya wuce mutum kuma ya tararraba ido shi kenan yana cizo yatsa ka gani lokacin da kuma wala ta hina manas da tarawih da tahajjud duk abu ɗaya ne kawai goman ƙarshe dai an yi buƙatar yawaita ibada shine sai ake jinkirta ta zuwa ƙarshen dare kuma ya zama to mutum ya kimtsa ya shirya ya ɗaure tsatso inda matarka ku dinga ta iya har ita ita ma ta je ta ta halarta sai dai kawai mata su san cewa zuwa salatu tarawih nasu kasa sa tarare annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa yakhrujuna tuflatu inda ya ta sa turaren da yake tashi ta zamana kar ta je masallaci kamar inda ka ci albasa ko tawarnuwa ba zuwa masallaci ta sa turare kamshin yana da karfi to ta zamana kar ta je masallaci babu kuma zancen mace ta yi kwalliya za ta je masallaci mata suna da biye biye ta biya ma kawayenta da uwayen daki duka a yi wata zuga haka a ta yi masallaci kawai ki kai ke kadai ba wata zugar da zai ko kuma he a je masallaci ga suna taya wuce wuce bari mu je mu ma wance barka bari a biya a yi kaza tunda an sha ruwa bari a je kaza sai a yi ta kuma ya wuce wuce ka da karshe ma a je da arabar da lada ko irin mata masu sallah a titi babu wani kariya an so samu ne a samu gurin da cikin bango suke amma kina rukuku kina suje da mutane suna wucewa babu tsari a wannan kina ya kamata ya zamanto da kai wani shamakin da zai kare su saboda su dinga ruku suna sujjada baya kuma ana ganin su wannan shi ma haka nan ɗin kuskure ne ko dai ya zama cikin bango za su dinga sallan su kenan daga cikin bango maimakon ya zama to yanda za a bi ta bayan su to wannan mafi yawa za ka ga wani lokaci ana samun kuskuren rashin lazumta daidaita su gudu waɗansu kusakurai mace ya kamata ta sa a hakamu na masallaci kafin ta dinga tafiya kitabu fadl lailatul qadar babin da masu lailatul qadar fi sabayar awakhir wanda kuma suke koyi makarantu na mata kenan sai su dinga tunatar da su tun kafin zuwa nan in saboda mafiya su ba su yawan zuwa masallaci to shi yasa zaka ga wajen sahu da abubuwa da yawa suna da kusakurai a nan an ibn umar radiyallahu anhu ma anna rijalan min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wasu mazaje daga sahaba nan sasa uru lailatul qadari an nuna musu lailatul qadar fil manami a mawalki fi sabayar awakhir amma a maran goman ƙarshe sai suka zuwa nafsa sai fassara musu faƙalar rasula sa sa'ara ruya kum qad tawata'at ina ganin mawarkin ku ya dace fi sabil awakhir a bakwai na ƙarshe fa man kana mutaharriha wanda zai kirda do fare taharra fi sabil awakhir lalle kirdadanta a mara bakwai na maran ƙarshe saboda awakhir bakwai da ya rage kuma maran shi kama 25-27-29 bakwai mara kenan kwanaki da suka rage guda bakwai mararsu kuma wannan ya nuna mana ta hari na lailatul qadar fassara mahulki da nan sai fassara musu cewa lalle mahulkin naku ya dace lailatul qadar عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال اعتكفت مع النبي صلى الله عليه وسلم الشهر الأوسط na itikafi tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam goma tsakiya min Ramadan wanda ya nuna halaccin kada yin itikafi a goma tsakiya misali ka dauki kwanje a goma na tsakiya to kana yin itikafin ka a goma tsakiya goma tsakiya kake da hutu amma goma na karshe baka da hutu to kai itikafin ka a wannan na tsakiya to da shine ka samu dama kawai sai dai goma karshe ya yi fadila saboda su ne da ranar ta'arri na lailatul qadar fa kharaja sabiyata 20 azuba ta cikon ashirin sai fita ba kata ba na ya mana hudu ba kare ce inni uridu lailatul qadr an nuna min lailatul qadr sun usituha an mantar da ni aw nusituha ko na mance ta falta bisuha fil ashr al awakhir fil witr ku ila labanta a goman karshe a mara wa ni ra'aytu anni asjudu na ganni ina sujada a mara goman karshe fi ma in watsi ne a ruwa da kuma tabu saboda an yi ruwa a daren faman kenan a asubar da na yi mawarkin to na dara ashirin da ɗaya ne kenan na yi mawarki ɗin an yi ruwa a dara sau da haka nan sa sai ce to a wannan dara ne yawa da ɗaya da uku da biyar da bakwai da abin wannan maraƙin duka ko malamai sun ce ma yakan caccanzawa ashirin da bakwai shi duk a yi gani duka an yi gani saboda shi wannan kin maganganun sun yi karhi a ran gurin amma yana cancan ba ka gani haka ne ya hutu ne ma ake bada ya hafa su zuwa da ake yanci sai a ɗan rage sai yan kaɗan da an yi wannan ko an ƙare an dasa aya kafin nan ba a yawa a nan kuma sai a yawa firfitar wani rayatu a niya su jirfi mai motsi ne faman kana ta kafa ma rasula sassal yarje don da ya yi tukafi tare da zana sassan ya dawo farajana sai muka koma wa mana rafis sama in azaha ba mu ga wani girgije ba a sama faja sahaba sai ga girgije nan fa matsarat ta kwaran yadda ruwa ta sala sakaful masjidi har sai da rahin masallaci ringa zuba wa kana jaridin nakhl ya kasance da kuri ne wanda yake na dabino wa qimatu salat ka sai da sallah farayatu rasulullahi sujud fil ma'i wa tin sai naga annabi sallallahu alaihi wasallam yana sujada a ruwa da tabo hatta ra'aytu asaratin fi jabhati har naga alamar tabo a goshe shi wannan ya maimaita shi a tarawih babu tahri lailatul qadr fil wutri min al-ashr al-awsat a wutri na goman tsakiya asibatu sala babu sujudi ala al-anfi fi tini sujada akan hanci ayi tuka babu ne tuka fil ashr al-awakhir ayi tuka fi goman karshe ayi tuka khurujin nabi sabiha ta 20 annabi sallallahu alaihi asuba ta 20 ya huta babu ma kharaja min itikafi inda subhi wanda ya itikafi na dare sai huta da asuba sai huta da asuba shi ma ne ya halitta duk lokacin da kai da itikafi kana iya huta ƙarshen azumi in kuma na dare ne kenan kana iya huta da asuba na kana iya yin wuni kana iya wuni kana iya shiga da kai sallar asuba wani magariba ka guda in ka sha ruwa ka huta wani radi Allah wani fi ruwa ya ƙala rasulullah sassa hiya fil ashirin awafir a goma ƙarshe ne hiya fi tas'i yamdina a kwanuka tara da suka wuce an fi saba'in baƙina ko kuma bakwai da suka rage ya ne lailatul qadr lailatul qadr kamar yadda Allah subhanahu wataala ce ina zanna fi lailatul qadr lailatul qadr a watan ramadan ne sannan kuma a maran goma karshe ne wannan duk dan sauƙaƙawa ne ga al'umma musulmi babu al'amal fil ashr al-awakhir min ramadan ayyuka a goma ƙarshe na ramadan ana son musulmi ya zage ne da sadakar ka tarbanya sallar ka tarbanya karatun qur'anin ka yarbanya duk abeban da ka sani wanda ake to in goma ƙarshe ya zo ya zama karar da banya su kalillin ka saboda ana shirin ban kwana da abin akwai hadisi ko babu tare lailatul qadar fil witr min al-ashr al-awakhir amara na goma ƙarshe عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التبسوا في العشر الأواخر كل البيت أقوم قرشي من رمضان ليلة القدر ليلة القدر fitis in tabaka a ragowar tsara fi sabi a tabaka kwanaki bakwai da suka rage fi khamisa tabaka a dai kwanukan mara duk ya zamanto an yi ladabanta wannan iya nuna tausaya manzana sassalam da kuma jin kai ga al'umma ta yadda namsa sai karrabo mana abin kuma tausaya Allah ce da rahama aka mantar da manzanar sa wata rana annabi sa har ya hoto zai ce musu ran lailatul qadar ranka za ka zane sai tarro su suna garrama ya ka dauke ka kago ne ya nuna hadarin gardandami shi yasa da ibada ma Allah subhanahu wataala yake hana mu garda yake hana mu gardandami alhajj ashhurun ma'lumat faman farada fihinna alhajj fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj in ka je hajji kake ta gardama da musun bala'i sai ka yi asarar ibada azumin ramadan shi ma haka annab sallallahu alaihi wasallam ya buhane mu akan wani wa imra'atun sabbaka ka gani aw ajhala alayka ko yi maka wani wauta to kai kuma ka ce inni sami wa inni sami mutum ne koyi kwara sai gaya ma wata magana ko ta gardama ko mara kakkaɗe a yi ta gardama a yi ta musu mara amfani a inni sa'imin inni sa'imin kanka mai da azumi huce haushi irin yadda wasu zaka suna mai da azumin su kamar huce haushi kawai azumi bugu sai tama mutane bala'i kawai ya ta abin nan ka gani kana samun irin wani kawai ta he ta wani tsamar rai kamar dai wai abin kai an dame ni da abin nan kenan kamar an tsagura shi sai ka gaina ta tsamar rai kawai to ka gani wannan duka kuskure ana sa a zagi ne damtse bayan daga magariba za ka ga suna nesa da an ce maka goma ƙarshe ya kama kuma sai a dinga janya kawai an ware komawa wasu sha'aninnika daban a kenan su ake a zagi ne damtse a dinga fama kan yi tsahin wannan a wuce abin da aka wuta babu na amurka filashar lawakir min ramadan ana shahara da lawa ana kala kana nabi sassa idan dakhala al-ashr in goma ƙarshe shiga dan sa shadda mi izara yakan ɗaure kwarjallan shi kinaya ce akan zaginewa damtse da dagewa kamar da za a ce wani ya zage damtse wa haya laila ya raya da daren shi duk gaba ɗaya an ce gaba ɗaya daren sama da wai kai ga matuƙa wajen wannan wa ai kaza ahala kuma sai warkar da ta da iyayen shi su ake alherin duka gaba ke ɗaya ko faru ko ba a daren lailatul qadar ba annabi sara sai ce Allah ya ji mutumin da zai tada matar shi in ba tashi bai yayyawa mata ruwa su tashi su yi sallah raka'a ko mijin da zai wa matar shi to ina kuma ƙarshen dare ina ga kuma watan ramadan kenan mutum ta hajjudi ko ku ta kai da iyalinka asham ku ta kai da iyalinka allahumma sai in in an tsaye an bar gida barayi za su yi shigowa ko kuma akwai yara tsaro ko kuma akwai kaza to kaga zai muku gadin yara sai ta tsaya a gida ka tada ta ka dora shayi ta dinga sallolinta haka ne ya kamata sai kamata alƙawalin za ka kai mata wani abu in ta tsaya ta yi za ka mata wani alheri kaga ya ta tsaya ta rungu kurin ga baki baki in ba dai wace go sai a ringa baki baki ka je da waccan ka dawo da waccan ba da mijin da matai ita da yake zuwa masallacin ta ita na fira ta gida ka ga yi mai makin ta ya binne duk da a ramadan an mata ma ana son su yi sai su yi ramadan su ake a yi jam'u na fila da ba ramadan ba kaga a yi ta gida ya ne to amma ramadan shi kawai jam'un na ake so a haɗu ai kitabul itikaf yana daga abubuwan da aka so a watan ramadan lalle a yi itikaf a watan ramadan ana son itikaf babul itikaf fil ashr al awakhir itikaf ya goma karshe wal itikaf fil masajid kulliha da kuma yin itikaf a kowane masallaci saboda wasu malaman sai da kebancewa masallacin makka madina da kuma wanda yake baitul maqdis masallatan da annabawa suka gina wasu na kebanciya maka madina wasu na kebanciya na madina wanda shi ne mazalar salasalam ya yi wasu kuma suna gamewa duka saboda wa antum aji kuna fil masajid saboda haka suka ce duk ko ina ma za ka yi ma dai masallacin da masallacin juma in dai juma za ta cimma amma in juma ba ta cimma bayani ne da dare a wannan masallacin ma ne ana za ka yi kwana uku babu juma anan ma ne kai kayanka ana aisha radiyallahu anha zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anha أن النبي صلى الله عليه وسلم تقول لي أنا مسلسل كان يعطيك في العشر الأواخر yana yi tikafa a goma ƙarshe min ramadan hatta ta ufa hula halla karɓar shi wani ya nuna kenan itikaf muhimmiyar ibada ce annabi sasan bai barta ba Allah karɓar shi su mata kafa azwaju min bari kuma matan shi ma bayan shi sun dinga yi kaga mata ma sun dinga yi wannan yake nuna halaccin mata ma suna yin itikaf in dai an amince ma fitina an amince ma fitina babu ado babu kaza babu wasu abubuwan da suke na abin nan akwai tsaro cikakken tsaro musamman a ce 'yan mata ne ko kaza zama akwai cikakken tsaro to wannan duka ya halitta mata su bukhari ya maida shi a tarawih babu tare lailatul qadr fi yutr ashir awakhir min ramadan ayat ka babu itikaf fi shawwal babu la yadkhulu albayt illa li haja in kana itikaf kamar a ce nan gidanka ne to eh dai shiga ban daki ne zai saka gida dai shiga ban daki amma ne ba shiga ban daki ba baka ce bari ka shiga kai ta kara ko an yi baki ka gaisa da su a ba sai dai bakin su tardo ka masallacin abincin ka ma ka ci a masallacin barcin ka ma a masallaci ba ka ce barin shiga ɗaki nan kwanta wani radiyallahu anha qalat in ba ban ɗaki kenan a masallaci ba ban ɗaki kaga dole he ka huta dole ka je dashi ko ban ɗakin gidanka wani radiyallahu anha qalat wa in kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yudkhil alayya ra'sahu annabi sallallahu alaihi wasallam me ko mun kanshi wa fil masjid amma shi yana cikin masallaci fa urajjiluhu sai in gyara mai gashi wa kana la yadkhulu illa li haja la yadkhulu al bayta illa li haja bukata ce take sa shi gida idan kana mutakifan in yana itikafi mai itikafi ya halitta ya gyara gashin shi sarce gashin shi sa mai saboda kenan tsaftace ya bari adam khuzuzina takum inda kulli masjidin saboda haka kenan mai itikafi kimtsa shirya sa turare bukhari ya wuda shi a babu kitabu da yadda babu kasar al'adu rasu zauji a dan mace tana al'ada tana iya wankewa kan mijinta kenan yana cikin masallaci sai a buɗe kamar na kowai sai ka miƙa kanka kenan sai a gyara kaga su suna da yalwar gashi to mu ya zauna a masallaci juma kaga akwai buƙatar ya zama to an gyara gashi ya an bibiya da annabi sai nuna mana halaccin wannan amma shi ko shekara zai gashin shi sallallahu alaihi wasallam kamshi yake babu mallam yara alayhi soman idza ta kafa sai kuma idza nazara fil jahiliya ba shi bane muke ko sai kuma alibas sai kuma babu tarjilil ha'id zawjaha mai haida tana iya ta gyara gashin kan mijinta babu litikafu lailan itikafi da dare an umar radiyallahu ta'ala anhu annahu sallallahu alaihi wasallam ya tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam kale yace kuntu nazartu fil jahiliya kafin zuwa musulunci na sha alwashin ana ta kifa lailatan fil masjidil haram zan kwandare a masallaci mai alwara aka ce al itikaf shine kenan al-luzumul kenan masajid shine al-ukuf kenan wa antum akifuna fil masajid qala fa awfi bi nadrika ka cika alwashinka saboda haka kana iya ka zo ka ka sha ruwa a masallaci kuma da asuba ka fita kai itikafi da dare babu litikafu lailan kenan wannan shi ma ya maimaita a can gurin a yi tikafa mallamiyar alaihi saman idan ta kafa wanda yake ga koda ba azumi ma kana iya yin wani sai kuma idan nazar fil jahili an ya ta kifa sun masu rama kafin mu zai musulun da ya alwashi sai cika alwashi inda ya naɗa a a jihadi babu ma kana bisa yi wutul mu'allafa qulubu ma ghayru min al-khums wa nawi saboda anan ne annabi sai tambaya amma gazi babu qawli la ta'ala wa yawm hunain idza ajabatkum kasratukum ايمان والنذر باب اذا نذر او حلف لا يكلم انسانا في الجاهليه ثم اسلم باب الاخذيه في المسجد hukuncin mutum ne ya zo yin itikafi masallaci zai iya zauwa da ɗan sangen shi sai ya sa ɗan sangen nashi ko ɗan ware wani ɗan guri ya buga kusa ko kuma ya buga wani ɗan labule inda zai ɗan laɓe keɓance da 'yan kayan shi saboda kan wani ya dinga ɗaukan mushi kaya ko kuma kar ya zaman tudu wanda ya shigo yana ganin shi a gawa ne ne ko su su shakala shi kawai misali ka je can kusurwa sai ka ɗan kawo wata ɗan haimaka haka nan da nan sai ka shige gurin matsala da kamoriya a ya kai wani inda ka ka kamoriya ai ba ka yi wa'iwa ne dan matashi dai haka kana iya zari amma ka ka matsala a yin ka kwanta ka tashi ba ba ka tashi ba ana shahidi a rage dai jin daɗin ka a maida kamar masu mai da itikafi moriya ka sa akwai masu mai da itikafi moriya kawai ka ga mutum yana itikafi kullum daɗi zai ci kaga wace irin ibada za ka yi kawai kullum cin daɗi a kada kana itikafi abinci sama sa amma ka ce daɗi za ka ce a ibada ba za ta samu ba yi wani wasu na mai da itikafi kamar cin daɗi sau da haka kawai sai ta morewa in yi ciwancan ciwancan ciwancan a ita a ita shagulgun da ka to kage na akwai masu mai damoriya da kaga kenan sai an dan sassauta saboda duk lokutan ibada in mutum ya mai da moriya sai shagaltar da kai daga babban muhimmin abu kamar irin haji ne wanda za ka ga biya otal mai tsada shi kuma ana son ragewa a rafahiya da gadara a gurin ibada a gurin ibada saboda wannan zai yi samar ma mutum saboda albaza za tu minan iman a dan samu wani khushuna ta rayuwa yayi za ka yi sama mana amma ya zama to ka take ciki tak ka ci abinci mai daɗi kai kaza hai nishaɗi kawai sai barci ka gani yamakon itikafi zai zama kawai barci ake shi kuma ibada ce da ake bukatar mutum shagalta da karatun qur'ani azumi ambata Allah karatun qur'ani dan saboda kamancece ne da malaiku musamman kaga wata ramadan iya daga babban ibada da ta yi tazkiri karatun qur'ani to mai itikafi kawai ka je da qur'anin ka azumi sallah karatun qur'ani istighfari kawai dake azumi sallah karatun qur'ani abin nan kawai ka shagaltu da waɗannan abubuwa da istighfari da tasbihatu da abin nan su kawai yayin mutun ya zamanto ya shagaltu akan su to da haka a rage cin dadi na eh mutum zai iya iya abin shi da shi har yi kafin shi sai dai inda zai lissafa da ya kashi shine saboda al-yawma nakhtamu mai shahewa shi yi gafin na shi yadda zancen afidaliya zancen bibi shi kasar duk lokacin da shari'a ta samar da wani abu wanda aka ce shi ne afirka ko kuma annabi sa sai aikata abin to shi cikin koyi da sunna da akwai tilin albarkar da Allah ne kawai ya san ba za ka ga mutumin da ya saba da lissafa da yatsa da ya zauna sai ka kawai ya tsashe na abin da ya zauna sai ka gaina kada ya tsashe na kada yana lissafa to a ranar kiyama shi inda babban gara ɓasa take kawai sai ka ji yatsa tana cewa Allah da ni aka lissafa ta Allah da ni aka yi tafi ya yi kaza da ni ya yi kaza da ni to shi ne daɗin mutum ya daure ya yi koyi da suna albarka ce alkhairi ne duk abin da aka sharanta da suna to za ka ga ibadar da aka bi suna ita ta lullinka ibadar da ba ta hanyar suna ba ne ba ya zama to an yi koyi to musamman ma annabi sallallahu kuma ya ga mu iyaye mu'mine ce ya ma sharar nisa ya qadna tasabiha kunna bi asabiha kunna fa innahunna bi asabiha kunna fa innahunna mas'ulatu mustanqatu yawm al-qiyamah ku lissawa tasbihanku da yatsotinku za a tambaye su ran kiyama kuma ba magana za su za a fasu yi magana ranar alkiyama nan su rasu ce to amma mutum ne shiga itikafi da carbin shi wannan bai shahi itikafin shi in itikafin shi na nan yayi sai dai kawai bangaren wancan afdaliya sai da haka musulmi su mu dage mu daure mu dabbaka sunna lalle alkhairi yana tattare da dabbaka sunna waɗannan amfani da carbi da abin nan wani abu ne wanda za ka gane gaba ne ya shi shi kuma da alkhairi yana cin koyi da abin da yake maɗaɗi yana cin koyi da wannan babu inda wanzu ana salam ya lissawa da wani abin lissafi shi yasa za ka gada abin da ya yawa to mafi yawa ba a ma lissafa shi akwai zikiri wanda yake mutulaki akwai mukayyadi kamar mutulaki wanda kake cewa wanda mutum zai ta yi da wani ya ce ma nan sarasa ya rasu na ina shari'a da islam kwadin kasarar alayya shari'ar musulunci sun yawaitu ba dole ne ala shi a tashabbasu biki nuna ma abin da zan makarkale ma ya ce la zalim sanu karatu ba min zikirla harshen ka kai gushe zama danye daga ambata Allah to amma duk kuma abu in aka sabka daga doron sunna to za ka samu cewa sai kaga kusakurai duk sun shigo cikin abu yanzu bari sahabiwa ne ya yi sahabiwa ne an gaina lissawa wane ne ya lissawa a ce ma ya tabbata balle duk wannan asar din zaka ga sana da ilimi amma a kaddara ma duk sun tabbata an ga sahabiwa ne na yi to an ga manzo Allah sallallahu alaihi yana yi to ma wani zai ce a to ai kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya gani kuma an yi a lokacin shi bai ce kaza ba a kaddara ma asar din sun tabbata to kuma annabi sallallahu alaihi wasallam kaga ya ce ya fi da tasabiha kullu bi asabihi kulissawa da ya tsoko kuma za a tambaye su za su firce ranar alkiyama to balle duk wannan asar din zaka ga malaman hadisi duk sun bibiye su ce an ga Abu Hurairah na lissawa malam wala ma ha balle ha a zo a dinga na ga malawa ne yana rike carbi aka ce yayi ce ai mutanen kirki ma suna rike an ga wani aka ce to ya wani kai ma kuna rike carbi yace ai duk malaman mu mun ga suna rikewa kaga wasu irin asar da haka duka wannan in ana zance annabi sallallahu alaihi wasallam ga abin da yi duk ba a zance duk in kaji ana sahabi wani sahabi wani to ba a samu ba kankat daga mai kankat ne amma ne annabi sallallahu alaihi wasallam aikata shike da wa'in tuqi uhu ta hatar wa ma ala rasul wa ma arsalna min rasul ila li yuta'a bi idhnillah da aka tura nan dan a mai da wa tuqi uhu ta hatar ya an bi shi za a shi yanzu kaga da muka ajiye wannan yanzu carbin da ya kaga wani carbi mai dauda ya ce ma karamba ce jika ashirin sai ka wani can kuma yanzu in gaje ka yanzu kaga irin jan carbi in gaje gwarin suka zanta tsoron kamar su shi kuma saboda na kisa in ka gani ɗauko shi to bakin aiki da yanzu akwai wanda in ka shiga ɗakin shekar carbi ya kai kana ɗan to wai me alaƙa tsakanin karɓar addu'a da kalan wannan carbi kun lura kamar shi wannan kalar carbin da da shi ne me alaƙa tsakanin karɓar addu'a da shi da za ka shiga ka ga malamin wai da wancan carbin na aiki kaza ne wancan na kaza ne wancan ka ga dauke shi kaza zai wancan ka ga dauke shi kaza zai eh wani na ado ne ko eh haka ne amma su ainihin kuma su kuma ainihin masu ta'amulin wancan kowanne da irin ake shi kowanne da kwai ake shi in zai kaza zai in zai kaza zai sai in ka je tuwa nan bokayen na gwara da abin da za ka gani suna to amma mu namu mu namu nan gurin da iyayenmu da suke abin nan su ba wannan bace mu za ka ga so lissahi ne suke yi kuma an dora su a kai saboda ba su saba da wannan na ya koko shi ne duk za ka ga yawanci da ya ka ga lattijawa duka da wannan wasu ma ya ka ga duka ana tahiya ɗin kama ana tahiya ya ka ga wasu izalar sun tsufa sai ka ga suna rike canan sai ka dinga kamar ya ɗan sassafta ne abin ko kaka ne ka gani akwai wanda za ka ga to wani kamar karamcin kasan akwai wanda za ka ga akwai matuƙar kan baka sunne amma kuma akwai karamcin mi ke na ilimin karanta sunna amma akwai tsaba aiki kuma shi yana son sunne to amma dai bai inda a ce ya karanta ya bibiya to da ba zai aika da ba zai daukan bai to amma inda bai karanta bakin abin da ya samu sai ta kai shi ne alheri ne wannan abin yana ga to maimakon hannun shi ya tsaya haka kuma bai saba ba da ya tsaye to bari ya dinga jan istighfarin shi har yana shi da wannan insha Allah to duk irin wannan ne haifaka to yanzu wannan baka garba yake je ka bar da mutum ko ka ga abin nan ka gani shi kwado an sha bamba a wannan janibi ya ma mu saba ma kawunan mu da yi da yatsotsin nan akwai alkhairi ciki akwai alkhairi ciki da dama akwai waɗanda aka ga sun mutu aka dinga ga yatsotsin su suna mutu wasu kuma suna gurin abin nan suna gurin suna fama fitar rai kuma yatsotsin su an ga suna abin nan aka suna wanda ke alama wannan yatsotsin su ka gani saboda sabawa da yawa suna fitar rai kuma yatsotsin su ana ga suna ne don ka saba hairar alkiyama ya kaga kawai ya tsofin suna magana babu da akhir ya fil masjid kawo haima a masallaci ana aisha radiyallahu anha ana nabi sa amma kakka zo mutane sun yi karo din su da abin ka dinga kwaba musu kusa ko sun yi bantar din ka dinga kwaba kusa ka ce ai ya halitta a buga haima ko sanya ka ga ka kwaba kusa a cikin a'a ana ne ya tsara da annan san sa arada ya takifa ya ne yin itikafi falaman sarfa ilal makan alladhi arada ya takifa fi lokacin da ya juya gurin da yake son ya zamna idan asbiyatu a masallacin kawai sai ga runhuna haimomi khibawu aisha can haimawa ce ce aka ce ta aisha khibawu hafsa waccan wata hafsa wa khibawu zainab waccan ta zainab fa kare yace al birra taquluna bihinna wai kuna alhe tsoron Allah kuke zato ku da wannan haimomin da kuka kawa wannan itikafin naku kuna zatan tsoron Allah ku da shi tun da yanzu waccan ta tsaya ce wacce ta hita tsoron Allah da ibada waccan ta tsaya ita ta je ta yi itikafi da manzana sassa ita kuma tana gida shi yasa ko waccan ta yi waccan kowace hita zo ta gaggawa gaba daya ya ka zo ko mu ma ni zami ya ce abin da naku tsoron Allah ku kuka nufata da shi sun man sarrafa falam ya ta sai ce to na wasa ma ya juya mai ba ta ta gaba ashira min shawwal sai kuma ya yi kaza'in shi a shawwal sai zaman tuwa wannan ya nuna halaccin kenan mata suna iya yin itika mutum yana iya yin itika bi da matan shi ba ba halayen karujul mu'takif li hawa ji yana e zai yi ko ba a wajen ramadan duk zai yi zai yi a wani watan da ba ramadan misali hutun shi a shawwal ne sai amfani da sutta shawwal in shi da zai kawai sai shige yi gafi ya halitta a a ramazana ai daban yake ramazana daban yake wannan a ragon sarar eh eh ya nuna ya halitta tun da bai hana su ba bai hana su ba yau bai musu inkarin kafa ta haimawa wace ce wacce zawa ce ce ya halitta kana iya dan kewaye wani dan gurinka in dai ba zai baya ba zuwa ga cutar da wani ko taba sahun masallaci kamar ya zama a ƙarshen bayan masallaci kaga nan gurin bai shahi ba inda za ka matsayi ma mutane kamar sahu na can ƙarshen baya ka duba ta kusurwa sai ya zama tuka kewaye ko ka sa wani abu babul hal ya kharuju al mutakaf li hawaji ila babil masjid mutun ne yake itikafi amma ba kame abinci akwai mai shayi wajen masallaci zai iya rinka huta yana siyowa ko ta mai abinci ya huta ya siyo wajen masallaci ya huta ya je siyo an safiya zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam daga safiya ba tara nan sassan kuma Allah ƙarin ra gare ta anna hajata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta zo gurin manzo Allah sassan ta zuru ta ziyarce shi fi itikafi fil masjid lokacin da yake itikafi a masallaci wanda ya nuna halaccin mace tana matan mutum tana iya zuwa ziyarar shi sai dai buduro shi ba ta je ziyarar shi ba akwai samarin da zaka ga wani zai ce to itikafin nan ma fanaki ne na shiga akwai mai cewa akwai mai cewa ma shi itikafin ma nata ne saboda al'amarin nan kawai he Allah lamarin nan in dai ba Allah bai tsaya da wuya yayi saboda haka yace to ina jin kawai itikafi zan shiga saboda ga kalubalen kaza ga kalubalen kaza dole abin he an je masallaci to kaga ba shiga itikafi dan budurwa dan zaka yi arme ba shiga itikafi saboda ya baka ta tuso ka gaba ba shiga itikafi saboda jaraba kaza ba shiga itikafi na ajiye dosai na bari dan je yi kaza itikafi sunna ce ana shiga kawai dan Allah wannan kuma addu'o'in da zaka yi riba kawace din riba kawace amma ba itikafi saboda jaraba saboda kaza saboda neman aiki saboda arme saboda wayi saboda me duka wannan duk ba yi kawai ana itikafi dan Allah dan sunna in ya so kuma dalilin wannan sai kai ta addu'a eh amma kawai ka shiga dan dabbaka sunna ko yanzu kai ta addu'o'in ka kuma amma itikafi dan ka samu aiki dan ka samu kudi dan ka wannan ba sababi wani da ake shiga itikafi shi kawai sunna ce ha uwa ku awwa tana iya zuwa ba ga hadisin jureju ba jureju na rahib ma yi shi da ta je ziyarar shi yana sallah har ma aka ce da ya halitta ma ya ya katse na filai ya mata magana uwa tana iya zuwa ta ziyarci abokai ma suna iya zuwa in dai ba na kasu zuci ba idan su zo ne a gaisa suna iya zuwa sai dai yawan ziyarori kuma na a ta kai kawo akwai yadda kuma shi kan ya tahi dama duk sai ya biya hudu to za dai mu shiga in kun ga shiru dai mun shiga da lokacin haya shekara ta zagayo sau da haka kun ji mu shiru dai mu bin malam wace zama yanzu ai ba a zama ai ba a zama ka gani akwai kuma yanzu wanda za ka kowa sun ba hajiya wance hajiya wance yanzu sai ka gada magariba wannan mota ta zo ta fata wacce alaji ya kato gashi ɗaya ɗan namu ne ka amince dai addu'a kasuwar nan ɗaya kasuwar ka amince aiki Allah ka san abu ma'aikat an tuso mu gaba sau da aka gashi nan kuma sai ashe mushi wani wani ma yana can gurin sai a yi mai ɗinki to ɗinkin kama mun ɗinka maka sau da kayan sallah da kaza duka an ba a tsaya mu a yi ta mana addu'a amma da sabbin sallah da wannan duka an kai ma gida duk wannan ba a yi kabila kan ma a san ina ka je amma ka amso kudin wancan ka amso na wancan ka amso na wancan duk ka tattara kai ga kama dugun addu'a duk ka amso gaba ɗaya ka zo ka shiga ka gani ya yi tsubo haka suke shi yasa ka in ka tsaye in za ka yi isgaf da facebook da kaga wancan yara kito carbi mai dubu gajan ya yadda wallahi wancan ya ɗauko abin da ya ashi wani ya kawo wani turare ma ya haya ka mutu wani lokaci a kano a wani masallaci haka wani kurum sai zo yi wani lullubi haka sai ka wani turare hayaki ya sami warin balai gaba ɗaya kowa to gaga akwai cutar da mutane wani ya ɗauko turaren wuridi kawai sai faɗa wani kuma ya kaga yanzu an zo ana ta hashi kawai sai kaga ya ta can baya sai su samu wani guri kawai suna fudda wani adadi akwai wanda shi ya shigo da wani adadin shi ne ya sau da aka ba ruwansu da wani kamar tun da ba wai dan ba sunna bace za a yi abin nan ka lura yanzu ya za a yi kana itika kuma ana kiyamar laili kuma kai ka koma can gehe kana wuri kenan kaga wani abu ne da ba aka shigo wani ba ruwan shi da Qur'ani kawai sai kaga da carban shi mai dubu ko kuma sai a raba takara hayya hayya yana sai a zo haɗu kuma to an yi sabka sai a ce ai mun yi sabka kan sai a raba takara sai a ce to hayya ku zo an yi hatama zo a gaba a yi addu'a kawai kowa ya ibada shi ka je ka yi ibada ka kai kaɗai kinka ya kowa ga yi abin karatun ƙur'ani istighfari ibada duk da kowa ya shagaltu da almadin mu dai sallah karatun ƙur'ani zikiri ya zama su ne abubuwan da mutum ko littafi na ilimi kan kaje da wani littafi da ilimi ko waɗanda abubuwan su ne malagon sa a babu wani tararen wuri yaren nasu ne muka wadda amma allah ne zai shinshino wani kamshin wani tarare ya ce shi wannan tararen duk da ka ji shi suna cewa tararen wuri tararen tararen asali ka san bokaye ne suke amfani da tararrukan aljanu wanda aljanu suka dora kai sai kuma irin waɗanda za ka ga su kuma masu tsubu wanda suke da awon su ma yanka ga suna ta'amuli da irin wannan sai kuma irin mayo da ran da suke ɗarar rubuta za ka ga su yawanci wannan za ka kana kana hatta da irin wannan ɓangaren tsubbula a sha da ɓangaren sai da liya ɗin da musulunci duk da yawa yan tsubu sun haɗo cikin ta sai su rubuta abin da yanka ji wani tarare kumfai kuru wane ne wai kumfai kuru in ka ji wani sai Allah ya kai dariya wani kawai a kurmi ne suke gamuwa can gurin da irin yankin nan na gabaru da abin da duk da gurin su tsahin abin nan gardawa kawai da irin su ne su rubuta da kaza da kaza da kaza kai kaza ya a samu tararen kaza kuma sai je su robobi da ɗan da nan mai haske sai je wani ɗan cakuɗe-cakuɗe da wani ɗan ruwa ya wani ɗan haɗe-haɗen shi sai ya rubuta sunan kuma shi da ma shi ya rubuta littafin kuma Allah ya ce to da kiraren kaza za a yi wuri da yanzu kagan ka karanta dole za ka yi za ka je tarare wannan ka yi ta haman nema shi kuma yana can shi dama shi kai tararen can da kuma shi zai sami kudin da ya gada ma dole aikin sai da shi wannan na jalabi ne in kana in dai jalabi ake bukata da tararen kaza da shi ne za ka samu tarare mai suna kaza za a yi amfani da shi kwana kaza za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza in na muhabba ne ga tararen da za shi ne za ka ga wannan sai a ce maka wani yan mata arewa wani binta sudan wani wani duk da irin wannan amma allah ne zai shinshini kamshin ko wani wannan ne aka ce sai an shinshina za a biya bukata kawai abu ne na boka da kaji ana ka tararen kaza eh da kaji ana ka tararen kaza to akwai matsala da kaji ana ce tararen kaza za a kawo aka su kuma yin tsubbo wani tararen da sun ji dan sunan ne a fassara da abin aka ji sunan kama yana nuna alheri kawai sai a ce turaren kaza ne za duka shi ne za ka ji irin ramani to kaga wannan duk kokanci ne allah kare sai wanda za a dama ka ji akwai tararrukan don ka ji ana nema to wani yaron mai gida ne yake so karkato zuciya mai gidan shi in mai gidan bai azkar sai ya maida shi ko kamar rakumi da aka kawai ya zo ce ramta min kaza duk abin da ya kaga mai gidan yana tsoron yara sai kaga miji yana tsoron matashi har zuce shi har gaban shi na faɗo in ta wada har ya dinga jin gaban shi na faɗo wani ya ga yaron mai gidan sai ta kaza wani kuma sai zo ya ce ramta min kaza to duka irin wannan ne zaka ga sai su dinga gaggamawa su dinga aljannun ne masu ta'amuli da aljannu aljannun suke ce musu wani kuma ya tsubbin kamar suna da damfara ya ce tarare akwai wani tarare kaza ne ya su faɗi wani suna in ma mutumin suka ga wani kankamo ne wanda soke wannan sai su rubuta mushi yanda duk ya je gaba yawon shi ba a samu bai siya ba ai dama akwai wani ban Allah da yake ka daga indiya ake kawo shi wannan komandi ne muke shi ne duk in ka gama garin nan ko a najeriya ba ka samu shi shi kadai ne wani ban Allah ne shi yake kashi daga indiya ake kashi idan kadan ne zaka gan shi amma shi ka hamsin shi ka tamanin haka sabon da hora ce wai a ce ma tarare jika 300 jika duk ƙarya ce da mine ne aka yi tarare kuma za a ce a ɗan tarihi ne to in ka tararen ma so shi a kurmi aka yi shi shi wanda ya yi tararen ma dubu goma ma ta yi ƙarin shi na gani kawai damfara ce inda mutane suka saki Allah ba dole ba ka san ƙa'ida ne ka zalika nuwalli ba za zalimi na ba zani bi ma kanu su subu shi dai arzikin na hannun Allah ke wallahi khazani samatar wallahi miran samatar Allahumma la mani alima a tsaita ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده ملك إنه كما قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء تنزل الملك بمن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير ba wani wanda isa in Allah ya ce kai ne kawai kai ne in Allah ya baka ba wanda ya sai kwaci kai riko da sababi kai karatu mai kyau kawai takarrun ka sai kyau dole za a yi da kai yau ta yake mata man yasha man yau ta yake mata fa kudin ta khairan kafiya in dai kai karatu mai kyau kawai za a yi da kai dole za a jayo ka a baka aiki ka sana'a ka zama mai amana mai gaskiya arzikin ka baka mutu ba sai ka cinye shi kurum ka kyautata sana'a ka ka mahimmantar ka tsaya kurum kai kayan ka in kuma arzikin ka ya kare yadda ajalin mu da in ya kare shikenan to haka arzikin mu ma ya kare shikenan amma ga biyan tsibbin wannan tun da karhin ka kudin zai kare kuma nan ma ba su kyale ka in kudin naka ma kare ba su kyale ka Allah sai talalika ka kuma kana mu'amala da su iya daga rashin adalcinsu suna rubuta sunanka su haɗa saddabaru a allon ƙarfe su ɗora a wuta duk in mata shi ta aihu gurinka zai kai za ka yi hidima in ka za faru in yana buƙatar sayan gida ko na abu kawai kira ka zai in ya ɗora ya rubuta kuma ya kara karkarwa za ka bashi kuma kowa baka gaya ma zai ta jin kuɗin baka gaya ma kowa zai riƙe bakinka shine kuma 'yan barikin da ba su gane ba hallon ko kulla zai sa kai ta yaso kudin mutane kana ta kama shi kana karkarwa ka ci kudi da karshe a kore ka kuma ba ruwan shi kuma ya rike bakin ka baka iya ba ka gani in mace ce ke kulla da su mijinki ka zan baki sa ba sai sun kai cikin kwankwalo abin da gaba daya zaki haukata musu duka mijin ta kare shi kenan ko ya tsiya ce talauci duka saboda sai su kansu bokanci ana samun kuskure aljannun da suke kaza ana samun kuskure da ƙarshe sai ka ga aje a yi sihirul muhabba sai mutum ya haukace ko matar ba ta iya wata ba ta ce ita ce ta yi kaza a gani to duk irin wani abin yana faruwa kenan mutum ya hattara kawai ki yayi kanshi da ta'amuli da irin waɗannan mutane shi alheri kawai gurin Allah ne hanya ɗaya ce wa lamu anna ma inda la ilaha illa bi ta'a abin gurin Allah ba a samu shaida da'a kana ma Allah biyayya zaka samu ka gani balle wa irin wannan masu talla gidajen rediyo an yi wane ne akwai kaza ka san da dai a kasashe can na laraba za ka ji yawanci ya ce ai wane ne yana da akwai zobe mai karhi yana da sihiri mai karhi akwai shalabi akwai kaza akwai ruhani wanda yake mai fawa akwai kaza kaza kaza duka to mu ma duk irin waɗannan abubuwan sun gane shi in ce ko kaso ka ta kwanta eh akwai abu na jayawa kasuwa in ta kwanta ta yi tasgaro cuta ne dama ai nesa ake da su man sami abin da jihar fara yana nesa ake da su filashar mai ramadan fata da san inda husa shin kana son ka fukuta kai nesa da su inda karamin imani yadda annabi sa sai ce in dujal ya bayyana kai nesa da shi kuskuren da ake samu in ka tashi ka je su wasu mutane ne wanda shedanu suna musu wani kul hal unabbiukum alaman tanzal shayatin tanzal ala kulli afakin asim يلقون السماء أكثرهم كاذبون وشعراء يتبعون الهوى وإن الشياطين ليوهون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن الشياطين ليوهون إلى أوليائهم زخرف القول غرورا kuskuren da ake samu masu tahiya yanzu mutum ya je shi aljannun sukan iya bashi labarin sukan iya bashi labarin wani abu da yake da alaka da rayuwar shi wannan mutumin da yazo ko jama'a shi ko iyalin shi ko gurin aikin shi ko wani abin da ya sa gaba sukan ta bibiya su ta bibiya diddan su gaya ma wancan bokan ya gaya mai dan ya hallaka shi akwai ba Allah da yazo zai armo wata irin wanda komi za su yi sai sun ga musu abin yazo wancan nake sa arma wancan kaza kaza yace to kaga fa matar nan dai ka arme ta gaba ɗaya komin ka sai ya kare ba ta da alkai a yanzu ma ka kira ka shi a guri kaza a katsina wane yana zina da ita ka gani yanzu kaga aljannin suka je suka binciko suka gaya mushi yanzu kaga shi kuma da ya bincika la'alla ya ji abu wannan haka ne sai ya ginu akan wannan to idan Allah zuwan nan mai raunin imani shike na yara a bari ka gani to sai su baza aljannin nasu ne su je su su dan bincika su dinga bincika wannan sai su zo su fadi shine sababin da zaka ga yawa mutane suke halaka Allah kare kawai mutum ya nesa da irin waɗannan hatsabiban mutanen wanda suke shedanu shine abinda addini ya umarce mu faƙamar nabi sarasa ba ha nabi ya tashi tare da ita yan galibu ha yana raka ta ta yi zabala ga babal masjidi har sai da ta je kowar masallaci inda babu ummu salama wajen kofa ummu salama marra rajulani min al-ansar yau su ansara biyu suka zo wuce fa sallama ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka ma annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala lahum annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce musu ala rasulukuma ku bisan nisallu inna ma hiya safiya kusan cewa safiya ce bintu yayi faƙala ya suka ce subhanallah ya rasulallah subhanallah wa kabur alaihima abin ya girmama kamar suka nuna ma annabi sallallahu a mu ba tuhuma ba muke yi qala annabi sallallahu inna shaytana yablughu min al-insani mablagha dam shaytan yana gudana cikin adam magudana ta jini wa ni khashitu an yaqata fi qulubi kumashiya tsoro na jikai ya je gona ba tun ce ruku ku je ku saka wani abu kuma ku hallaka kuma ku hallaka kenan a ka'ida an ce mutum ya nisanci guraren tuhuma in wani ya ganka da wani abin da akwai bukata ka hallale ne kamar wani ne wani ya ce ka'irar nan kuwa na ganka ka ɗauko wata yarinya ya kace ai kanwata ce wanci ka gane dan kanwata ce wanci eh ko nan na ganka a moto laka eh kware na ɗauko kanwata ko eh na ɗauko kanwata ko na ɗauko kaza saboda yanzu ka eh kware ko ne ce kai kai Allah dai shirye mu Allah shirye mu lamarin nan ka san mutane kawai sai a hankali to amma ya ka warware mushi wani ranar na ganka guri kaza sai ka san wani ne ya sace mun kaza na kuma sai je shine kaga yana sa takunkumi sai muka je ai da yan feshi ne ma kaga a farin kaya shine ka ganna a can kaga ya ka hallale mushi in ba ka ba hallaka sai kaga sai je ta zagin ka yi ta zagin ka ne ka ai Allah dai shine ni wani inda na gan shi aikin mushi magana ma ne saboda ni in mushi ma magana ma kuma ya ma nake babu litiga fil ashiril awsat min ramadan litiga fi goma tsakiya na ramadan ana bi hurairah radiyallahu anhu qala kana nabi sallallahu alaihi wasallam ya'taki fi kulli ramadan asharata ayyam akona ramadan kwanuka goma fala ma kana amil ladhi qubita fi rasulullah sallallahu shekarar da aka karbi ramaki ita kaf 20 ne yoma sai kwana 20 ana so in shekarunka suna tafiya kuma ibadarka ta dinga karuwa ka dinga rirriban ibadarka saboda haka wannan shine karshen waɗannan babu ba waɗanda aka kulla mana wanda kun ga mun samu hadisai kimanin wajen hadisi kusan saba'in tun daga kitabu son zuwa nan gurin wanda dukkinsu suna da alaƙa da watan ramadan saboda haka kenan sai mu jajirce ya zamanto mun ba da zakkarsu wajen bauta mu Allah subhanahu wataala a sadoran sunna da kuma isarwa da tunatar da al'umma kaga al'umma muna da kishirwa ta ilimi da sanin daidai wallahi da yawa za ka samu cewa wanda suka karkace ma hanya duk suna bata ma mutane ibadarsu duk wata ibada da ka sani ya sun kawo wani surkulle da wani canji an samu duk wata ibada da ka sani a yi kaza a yi kaza ya kai ta jin wani abin da ma an zara lafiya min sulfa to abin da zai kore wannan abin sunna ga annam sarasa ya ce kaza ga kaza ga kaza ga kaza duk wannan shine zai kore wannan ya in zai eh in kwarai ku ai annabi sallallahu alaihi wasallam cewa man samu yawmin fi sabila ba'd Allah wajahu an nar 70 kharifan wanda zai azumin rana ɗaya kawai in dai Allah ka fata za ni san ta huskan mutum daga tsaye shekara 70 da wuta yayi a kamar azumin farilla kake cewa kamar misali mutum ne ya dauki azumin nafila ya shi azumi farkon shi yana da alaka da karshen shi ba wani ladan da za ba shi shi da ashiya cewa zai ba shi sai dai na farilla sai dai na farillan da misali sai mance ci abinci wanda aka ce baletinmu bainama ta'amu Allah wa saqahu to wannan kaga Allah ne ya ciyar da shi shayar da shi kenan ba daga shi bane Allah zai ba shi ladan wannan amma na nafila ne kana azumi sai ka ziyarci wani abokinka sai ce aikwa saboda ziyarar nan taka kale ka ka gaji ka goma ka 20 na kashi to na abu da ka gani kai ne nan kuma yanzu ka ce mun azumi kake ka ce a babu komai wannan kawai mu ci abinci kaga to wa ne ladan da za a baka wa ne ladan da za a baka Allah Allah subhanahu wa ta'ala wa alaikum salam da da sai ka zana ko kuma kana da mutane wanda kamar ce ko kana kan kan kasance naka sun ce ana sa ka cika ka kuma maka kuma maka da ruwa ce ana sa mu mutum da cikin ruwa da sai na zo a rai na zai ne niyya sai na yi sallah da aka kare sallah a kare sai na kada hannun mutum na ruwa sai na tsara su wannan mutanen kuma kawai kuma niyya na yi abin da shi na magana tsakari na tsara
ya kasu gida biyu inda kwai wani ke bantacce da kake so kama ya halitta kawari ta ce Allah ma wana wana wana wana kaza kamar da imamu shafi ya ce ma wallahi bin imam ahmad ya ce babanka abuka min al-khamsatil ladhi ad'u wa lahum aw kama qala yace mayanka yana daga cikin wasu mutane da nake banci guda biyar waɗanda nake yi ma addu'a to misali kana iya ka kebanci kowace kuma addu'a a dunkule kana ma iya ba ma hika ambata din ba kamar misali kana iya kawai kana da bukata ko wani ya ce sana addu'a kana da niyyar ka sa shi addu'a wancan ma ce sana addu'a ka dau qur'ani in ka yi da kau karatunka na qur'ani kau ka dau qur'ani ka karanta baka ce ba Allah yi ma wani kaza Allah ma wani kaza a zuciyarka kawai da niyyar Allah subhanahu wataala biya bukatar wani da wani da wani da wani ko kai kai goshin ka sujjada kai ta tasbihi ka shagalta shine annabi sallallahu ce Allah ya ce man shagalahu musa'a zikri am musa'at ya qaitu afdal ma fi sa'id wanda an bato na shagaltar da shi daga bai ma ce ba ni ba ni ba zan bashi sama da abinda na ba wanda ya roƙa ta ga gane sau da haka kenan ya halitta ka ware ku in koma zai ce ma ka sa ni kaza sai ka ambata shi kamar wancan da aka wuce wannan kuma sa mutum addu'a ko da bai nema ba kawai kai ne ka ga wani yana bukatar sa shi cikin addu'a sai kake yi mishi addu'a to Allah ya girke mala'ika na musamman zai ce kai ma Allah baka kwatankwacin wannan kawai kai ne ka ga dama wannan yana bukatar addu'a ko yana cikin wani yanayin da yake bukata addu'a bai ce ma masa na addu'a kawai kai ne kaga dama kake mushi dan kanka idan kanka kai kake mushi kawai dan kai ka sa daga magabata ma da wanda shi in yana da bukata ba sai dinga Allah ka ba wani kaza ka ba wani duk dan ya zama shi mala'ika ya ce ya mushi addu'a shi duka wannan mutum dai yana yi duk mutum yana yi insha Allah Allah rayar da mu zuwa Ramadan wannan shine rigewa karatun mu insha Allah sai kuma bayan ramadan ɗin allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu allah subhanahu wa ta'ala rayar da mu ya ba mu ikon bauta mushi cikin imani da yadda da karantar manzo allah sallallahu alaihi wasallam allah ya yi albarka cikin duk abin da ya zama mun gabatar ya ba mu ikon dabbaka sunna da kuma aikata ta ya rabbal alamin allah subhanahu wa ta'ala ma rayuwar mu albarka ya mana albarka cikin al'amuran mu ya arsa mu da ƙarshe mai kyau malaman mu wanda suke raye da uwayen mu allah tabbatar da su akan daidai kare su daga zamiya ubangiji subhanahu wataala da mu da su duka arzuta mu da ƙarshe wanda yake nagari wanda suka riga mu Allah zuwan su da rahama ya suka kabarbaran su wanda suka riga mu a wannan majalisi musamman irin ladan da sauran ƴan uwa da ake tare da su Allah subhanahu wataala karbi rayukan su Allah subhanahu wataala jikan su ya rahamce su ya suka kabarbaran su Allah zai musu khalifa a cikin iyalin su ya rabbal alamin mu kuma da muka sura Allah subhanahu wataala sanya rayuwar mu ta zamanto rayuwa ce wadda take ta alkhairi a cikin da'a ga Allah subhanahu wataala Allah ya amsa musu kyawawan su ya gafarta kusafuran su ya rabbal alamin Allah musallana Muhammad wa alihi wa sahbihi